نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب طرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما عندهم من العلم باب طرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما عندهم من العلم مبتدا أقول أباري جملة تاتك أه؟ جملة تاتك سبو دمي ba khabarul mubtada ko to shi dai abin da yake babin da ke bayanin malami zai iya tambayan almajiransa ko ashabu ko mutum zai tambaye abokansa da suke zaune tambaye su tambaya dan ya ga abin da suke da shi na ilimi saboda tambaya ta kasu kashi biyu ko zuwa uku ka tambayi abin da baka sani ba kana son ka sani ka tambayi mutum abu don ka kana son ka tabbatar mishi da shi ka tambayi mutum abin ka san bai sani ba ka ilmantar da shi an fahimta قال الله سبحانه وتعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أين محل الشاهد ما علاقة هذه الآية بعنوان الباب أنبئوني بأسماء هؤلاء أين وجه المطابقة أين وجه ال... yace an bi'uni bi asma'i aka tara mala'iku an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqina to shine meye alakan wannan ayan da unwanin babi an bi'uni bi asma'i ta wace fuska eh wanda ya tambaye su a to shikenan al mas'ala ittabahat alaysa kadhalik قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الحرفي الحرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمي حني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ya ji Abdullahi dan Umar yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa inna minash shajari shajaratan la yasqutu waraquha a cikin bishiyoyi akwai wata bishiyar da ganyayenta ba sa faduwa komai cikin ta yana da amfani wa innaha masalul muslimi wannan bishiyar kaman musulmi kenan fa hadithuni ma hiya manzo Allah ce kowa ya yi tunanin shi akwai wata bishiya da komanta ba na bishiyar tun daga farkon ta har ta amfani ne da ita kamar musulmi wace bishiya ce an bi'uni haddithuni ma hiya qala abdullahi abdullahi dan umar yana cikin mas'alar fa waqa an-nasu fi shajar al-bawadi yace sai mutane suka fara tunanin bishiyoyin da ke daji wannan yana tunani wannan yana tunani wannan yana tunani wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla sai ya fado sai ya ji a cikin zuciyata wannan bishiyar ita ce bishiyar dabino fastahayaitu sai na ji kunyan na fada ina dan karimi a cikin manyan mutane thumma qalu da suka yi tunane suka gaji ba su sani ba suka ce hadithna ma hiya ya rasulullah ya manzo Allah a faɗa mana wacce ce kala hiyan nakhlatu jawabi ya fito kenan ko kala abdullahi abdullahi dan umar yace fa zakartu zalika la umara yace sai na je na ba sayyidina umar labari wa ka nace amma lokacin da aka tambaya na ji a cikin raina da biyu ne ce amma ban naji sai ban faɗa ba fa kala sai sayyidina umar ce la an takuna qulta hiya nakhalatu ahabbu ilayya min kaza wa kaza da ka faɗa cewa wannan bishiyar ta ce bishiyar dabino ai da na ji daɗi da ya fi murna da na yi murna da shi fiye da kaza da kaza da kaza a ce ɗana ne ya ce lambar girma ya ce abin أين محل الشاهد في هذا الحديث لأنان الباب؟ إيه؟ إيه؟ حدثوني ما هي؟ تنبيه كينانكو طيب محل الشاهد هي النخلة يا سني يتنبيه دنيا سرد سكو هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن علي بن حجر وأخرجاه عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر قال الإمام فيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يطرح على أصحابه ما يختبر به علمهم ويا هل تمالم يجيف تنبيه cikin ɗalibansa don ya jarrabi ilimin su ya san abin da suka sani da wanda ba su sani ba magana su ta shiga saboda me ga manzo Allah yayi ko eh an bi'uni bi asma'i haula in kuntum eh ga aya amma ma ruya an muawiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil ughlutat yace abinda aka rawaito cewa manzo Allah ya hana ughlutat tambaya masu wahala a tsana sun a gaggazawan wani ana sai abubuwan da ba su da amfani su wannan aka hana قال الأوزائي هي شرار المسائل مسألة لي لباس دا أنفاني فمعناه أن يقابل العالم بصعاب المسائل التي يكفر فيها الغلط ليستزل ويستسقط فيها رأيه أكاو مسألة مي وحلا wacce ake samun kurakurai a ciki a tambayi malami don ya fada a ga gazawar shi وروي عن عبد الله بن مسعود انه قال انذرتكم صعاب المنطق ina tsoratar da kufa matsaloli masu wahala abinda za su ba ma'ana waɗanda ba su da amfani amma matsala tana da amfani komin wahalar ta za a iya yi yuridu al-masail ad-diqaq wal ghawamid wanda ke da gumudi ke da duhu wa inna ma naha an hali anna ghayruna fi'atin fi ad-din saboda waɗannan tambayoyi ba su da amfani a cikin addini abinda ba shi da amfani a cikin addini me amfanin tambayarsa wala ya kadu ya kunu illa fi ma la ya kawo abadan so da yawa waɗannan tambayoyin kuma ba za su taba aukuwa ba ana kaddara su ne sai a zo ana tambaya don ana ana washe kwakwalwa da su kenan yukrahu lirrajuli an yatakallafa li su'ali ma la hajata bihi ilayhi ba a so mutum ya ta tambayan abin da ba shi da bukata ba shi da bukatar abin amma yana tambaya wa inda atil hajatu ilaihi fala ba'sa amma in ana bukatan wannan abin babu laifi yayi tambaya kama ruya anna umara arada izhara fadl abdullah bin abbas ala alqaumi kamar yanda riwaya ta zo ana zaune ne sayyidina umar yana so ya bayyana falalan abdullah bin abbas a cikin sahabbai fasalahum an qaulillahi ta'ala sai kawo tambaya sai ce idza jaa nasrullahi wal fatu me kuke gani game da wannan aya kowa ya tunani kowa ya tunani faƙala ba sai wa'yansu manyan sahabai suka ce umirna an na hamadallaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina hadha zahirun fi nas alaysa kadhalik hadha zahirun fi nas nas la yahtaju ila imal fikrin wa rawiyya wa qala ba'dhum la nadiri wa suka ce ba mu sani ba wa lam yaqul ba'dhum shay'an wa kuma suka ce ba abinda suka ce فقال لابن عباس شي سيدنا عمر يشي عبد الله بن عباس ما تقول kai abdullahi dan abbas habrul umma kenan ko kai me kake faɗa game da wannan aya ko sura qala yace qultu sai na ce ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alamahu allah ta'ala lahu ai ajalin manzon Allah ne kusa shine Allah yake bayyana mishi qala umar ce umar ce ma a'lamu minha illa ma talame ce ni ma abinda na sani kenan ma'ana an gaskata maganan abdullahi dan abbas ke wa ruwiya anna rajulan sa'ala ubay ibn ka'ab an rawaito cewa wani mutum ya tambayi ubay dan ka'ab an mas'alatin fiha ghumud ya tambaye shi wata mas'ala da ba ta da amfani akwai duhu a ciki fa qala sai ce hal kana hadha wannan tambayar da kike ya tabbata ne ya auku ne qala la sai ce a'a kala fa'amhilni ila an ya kuna ya ce to ka bari sai in abin ya faru tukunna mun karanta tun can da ce to ku bari in ya faru Allah zai fito da malaman da za su yaba da jawabi abin da bai auku ba ana fardan a fardanta a ce to kaza da kaza da kaza sai ce a a ku bari in ya faru ai mun karanta yanzu bai faru ba in aka ba malamai sai ga an rarrabu wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza kan abin da bai faru ba ku bari in ya faru Allah zai fitar da malaman da suka san yadda za su ba da jawabi قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, A azamul musulmina fil musulmina jurman wanda ya fi dukkan musulmi laifi. Man sa'ala an shay'in lam yakun hurrima fa hurrima min ajli mas'alati wanda ya tambayi abu abin nan da ba a haramta ba amma sai aka haramta shi saboda tambayar tasa ya zama mafi sharrin al'umma هذا ya jawo ma al'umma masala in fitina kenan ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد عن أقيل عن ابن شهاب وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وعامر هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي سمع أباه سعد بن أبي وقاص كنيته أبو إسحاق سمع أباه سعد بن أبي وقاص كنيته أبو إسحاق معنى سعد بن أبي وقاص كنيته أبو إسحاق واسم أبيه مالك بن وهيب من بني عبد مناف ابن زهرة وإنما مسألة لمباكرة مسألة لبني سوني سكيدا وحلا suka samu laraba mutanen masar dama mutanen masar sun karkasu ne akwai wanda 'yan boko ne larabacin suka iya amma suna shishige cikin hadisi cikin tafsiri cikin ayoyin alkur'ani to waɗannan suna musu wahala ba sa iya ganewa yana da wahala ba za su iya fahimta ba Allah bai sa albarka cikin zukatansu da za su iya fahimtar wannan ba to shine sai su zo suna ta rubutu cikin majalla suna sukan ayoyi suna sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin kenan kawai duk wanda kaga yana yi daukowa yake ya fi shekara 50 ana yin wannan ya fi shekara 50 ana yin wannan ko kowa ya je karkade karkado shi ma sai je kauyen su ko garin su sai yana ta fada yana ta yi menene da menene abin da ake yi ke saboda wannan abubuwa ne masu wahala ilimin hadisi shin Allah ya sa ma albarka a cikin zuciyarka sannan zaka ko ƙarya kai fa zaka zo ka bayyana da tararufa eh ko ƙarya kai ka zo kana kai ka wallahi tararufa zaka zo kai da kanka zaka zo kana ganin قال الشيخ المسألة وجهان yace tambaya ta kasu kashe biyu أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين وأن أكي بكاتر الأمر الديني أتنبيا دون أسني وهو جائز مأمور به يتي وأن يا هلت أما أمرني أكتي أي قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أمرني نيكو وقال الله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب إن كنت في شك من فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق وإنك لمن المرسلين وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل صحابة سنت الدمي منذ الله مسألوا لي أنا باس جوابي فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ba haka bane ba wal hajji wa yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adhan fa'tazilun nisa yas'alunaka 'anil anfal kul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha sallallahu alaihi ba haka bane ba da sun tambaya sai Allah ya saukar da sun tambaya sai Allah ya saukar to wannan ya nuna yana nuna halaccin tambayan abinda ake bukata a cikin addini wal wajhu al akhar ɗaya bangaren kuma na tambaya ma kana ala wajhi takalluf tambayar da akwai takallufan takallufi a ciki fa huwa makruhun fa sukutu sahibi shari ana jawabi fi misl hadha zajrun wa rad'un lis-sa'il wannan makruhi ne kasancewar shari'a ta yi shiru bata bada jawabi ba to tana hana aiki nan fa idza waqa al-jawabu kana uqubatan wa taghlizan in aka kawo jawabi zai zama ukuba ne da tsananta ma mutane duk sa nauka tsananta sai Allah ya tsananta muku an fahimta والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال abin da ake nufi da wannan hadisin da aka hana irin wannan tambaya shi ya kawo kisan banu isra'ila annabi musa ya ce inna allaha ya amurkum an tazbahu bakaratan inna allaha bitawkid ya amurkum al'amru la ba, ba yastashirukum ba ya amurkum ma za ya amurkum bihi an tazbahu bakaratan ko yanka me sa to da sun je sun kama duk abin da ake ce mishi sa ko saniya suka yanka bukata ta biya farko suka ce atattakhizuna huzwan shakiyanci zaka yi muna قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أيكم سأل النبي موسى يا شاوة على بني إسرائيل أكي مقارنة سكان منزنش النبي موسى النبي إيسى النبي موسى لم يكفر يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم dan me kuke min azaya kuma kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku annabi isa kuma fa ya bani isra'ila inni kaza kaza kaza kaza wanne ne mai zafi wanne ne mai sanyi annabi musa nashi yana da zafi sun wahal da shi sosai sosai eh ya tattara su za shi gana da ubangiji kafin kan ya dawo duk abin da ya gina shekara dubu an zo an mai da an rusa shi sabon aiki ya same shi har ya jefar da abin da ke hannun shi jiji yana fada da ɗan yana mafi ya ce ibna umma la ta huzbir asi wala bil hiyati inni khashitu an takuna farata bayna bani isra'ila ya zai ga zaga yace la ilaha illallah karshe yace abinda yasa ne sawwalat li nafsi abinda bai na yariya min kenan sai na je nayi wannan abin ranka yariya maka kan rusa abinda aka gina shekaru 40 wanne ne zai fi ma nabi Musa zafi jan aikin da aka tara mashi koko wannan al'uzuru akbahu min zambi kenan shi larabawa ke cewa al'uzuru akbahu min zambi hanzarin da ka kawo ya fi muni ma ai shi ne mutum ya zai magana zai kawo hanzari shi kawo hanzarin da ya fi muni ce shi su al'uzuru akbahu min zambi wa kan shaddada banu isra'ila ala anfusihim bani isra'ila sun tsananta ma kansu bisu ali an wasu bakarati wa wuqu'il gunya anhum bil bayan al mutaqaddim suka ce da a ce sun je sun kama abin da ake ce masa ya amurkum an tazbahu bakara da sun bi umurni shi su je su yanka sa shikenan yayi sa kusa da yayi sai suka ce fashaddada zalika fashaddada Allah alaihim sai suka tsananta ma kansu tayyib farko sai su ce atattakhizuna huzwan shakiyaci zaka yi muna manzon Allah kenan sai ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin to shikenan ud'u lana rabbaka ud'u lana rabbaka wannan ud'u lana rabbaka ba ba mummunan ladabi ba mummunan ladabi a ciki saboda taurin kunnen su duk wanda ya mu'amala da yahuda ya ga wahala eh shekara nawa aka yi maka maka mushrikai ne ba ma yi ba ma yi ba ma so ba ma so ba ma yi ba ma yi shikenan ba sa jin shakkan komai saboda suna da ƙarfi suna ganin su yanzu aka fara abin aka yi fama har Allah ya sa aka koma madina aka zo aka ci yaki aka bude makka amma rayuwar da manzo Allah ya da yahuda a makka madina sai da aka sha wahala humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah yaquluna la in rajana ila al madinati yaqulu kaza kaza kaza kaza kaza suka wahal da mutane aka sha wahala da su saboda ba yahudi in za ka yi mu'amala da shi baka isa ba haka yake haka yi ma annabi musa haka suka yi ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam haka suka wulakanta annabi isa to waye zai tsira hannunsu waye zai tsira hannunsu ba yadda za ka yi da su su kuma haka suke shi ne suke cewa al-yahudu humul yahud eh yanzu gashi na duk an haukatar da kowa a duniya ba ka da tabbas cewa fa kana da lafiya fa yanzu sai zuwa kwana biyu in kan kasira da lafiya wallahi tallahi ba ka da tabbas damuwa da kwakwalwarka da zuciyarka da damuwa damuwar nan wannan ya zo yau bai tafi ba kuma wani ya zo bai tafi ba kuma wani ya zo yana girma ne fa ya zo ya girma shi zama bom shi ya buga zuciya ta buga a fada a mutu ko jiki ya shanye kwakwalwa ta buga shi kenan mutum ya zama wani abin nan kenan saboda me wayannan abubuwan to shi yasa me maganin shi yana zu eh ba abin da zai tsirar da kai da waɗannan fitintinu sai imani mai ƙarfi awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani in kare na da malamin ka ne na soro ka koma ka sai lahallari ka je awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani wallahi sai an inganta imani sai an gyatta imani wannan hayaniya duk ba abin da za su magance maka sai imani ya yi ƙarfi kana da ƙarfin imani tsakaninka da Allah to sa'an nan za ka koma yana zuwa cikin sauki amma wai abu kar ya zo ko kar ya faru ba inda aka taba yin haka an fahimta to ya za ka yi da imaninka ya za ka yi imaninka ya ingantu ya za ka yi ka kare imaninka ya za ka yi menene da menene to shine aikin da ke gabanka kenan ina za ka ɗauko imanin shine aikin da ke gabanka ya za ka yi aka ka goge imanin kana falin kana goge imanin yana ƙara haske aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai nuna maka ga imani ga musulunci ga ihsani imanin nan kai kaza kai kaza kai kaza in dai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tiryan tiryan wallahi zaka tuke cikin aljanna an fahimta amma har kai dama ko hagu shikenan ka gama yawo ka saki layi ka saki hanya ka saki hanya an fahimta ba wanda Allah ya ba maganin wannan saiwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan abu ne da yake boye duk abin da yake fili in ka je kai shekara shida kana koyon aikin likitanci zaka iya ji wannan jikin na bukatar iska yana bukatar abinci mai kyau yana bukatar wurin bacci mai kyau yana bukatar kaza mai kyau ba haka bane ba to abin da ke ciki yana boye din kuma fa shi kuma aka ce iza saluhat salahat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala yalqal zuciyar ita ita ba wanda Allah ya hore ma abinda zai gyara ta sai manzo Allah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi hashimin dangi afdalul khalqi ajma'in an fahimta to amma shaidan yana da matsaloli masu ɗimbin yawa masu ɗimbin yawa da mutum ya tunkaro in mutum ya man kasa malam ya rahu bi ma yara arahu ma ya du ilaihi ma na'a man kasa malam ya rahu bi ma ra'a arahu ma ya du ilaihi ma na'a in ka kiyasta abin da baka gani ba da abin da ka gani da abin da baka gani bai zo kasan ina zashi mutum ya tashi nan tiryan tiryan tiryan a inda ya je tuki wanda ya zo tiryan tiryan ga inda zai tiki na uku da ya zo ya fara daga inda ya fara ka san inda za shi ba haka bane ba yawwa sai ana ta zagaye suna ta zagaye shekaru hamsin sittin baya fa aka ke wani abubuwa ana son a ci mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana son a yi barna sai a je ta nesa sai a faro daga nesa daga nesa din nan baka yi saka ce dan me ba dole ne ka sa an so wani dole ne ka sa so wane ba dole ba ne da wanan ne kake so je ka kai ta yi ina ruwanmu mun san ina kai zaka wanda suka riga ka mun san inda suka je kuma ba su ci riba ba kuma halaka suka yi kuma duk wanda ya shiga wannan hanya wallahi halaka zai halaka zai an fahimta to shine malamai suka ce man kasa malam yarahu bima ra'a kamar ibnu duraidi kenan eh أراه ما يدعو إليه ما نعم فشدد الله عليه sai Allah ya tsananta musu banu Isra'ila kenan sun wahal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wahal da annabi Musa sun wahal da annabi Isa kai sai su yi maka alheri kai sai su mutunta ka kai sai su kyale ka kullum suna sun tara dukiya sun tara karfin duniya amma suna ganin kai kafi su jin daɗin duniyan nan hankalinka kwance kuma eh ai ba sa iya bacci kullum cikin tashin hankali suke saboda Allah bai suka musu haske ba a cikin zuciya balle su ji sanyi kuɗi baya kawowa mulki baya kawowa menene da menene baya kawowa makaman nukiliya ba sa kawowa ma'ana AK47 duk ba sa kawo wannan da kai da AK47 da makaman nukiliya in aka ce izza shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tasarat wa idan biharu fujirat idan haka kai da kanka ya kulu sai mutum dan adam ya zo me ya faru ne yau A ina abin da kuka tara abin da kuka tara na makaman yaki su kansu sun zama sun narke yau da ku da su duka ba ba ku da amfani to sai mutum ya kulu insanu aina da mafar an fahimta duk ba su da amfani wannan lokacin to lokacin za a yi juyin mulki a duniyan nan komai zai canza komai da ka sani zai canza duniyar nan suna mamaki me yake faru ne yau ina za a to kai ka san me yake faruwa kuma ka san inda za a kuma kana kyauta zato kai ga inda za ka to me zai sa ka ji tsoron waɗannan abubuwa ka ji tsoron Allah zai sa zai sauke ba komai an fahimta ba abin da zai faru da kanka mumini har ana da ka samu zan Allah bai nuna ma abin da za ka yi ba an fahimta to amma kai ko jahilci ko son zuciya sai ka je ka jawo maka kullum fa sai mun sallah shi guda biyar fada asuba raka'a biyu azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magharba raka'a uku isha raka'a nawa raka'a nawa kenan goma sha bakwai sallaka ba za ta yi ba cikin raka'a goma sha bakwai nan sai ka karanta fatiha lazim ne ko? ko? ko sallah za ta yi malikiya ba kun ce wa kira idza kara al-imamu mukhafitan waskut idza ma kana za'i ilani ba sallan malikiya ba kenan eh kowace raka'a sai ka karanta fatiha kowace fatiha alkawari tsakaninka da Allah da kake cewa ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله كشير يد متفرك بايك دقوري صراط المستقيم صراط الذين إرن تفرك وإن كيما نعمة أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء غير المغضوب عليهم الله كنيسة تدمو دقا تفرك المغضوب عليهم يهودا والضالون النصارى da kanka kake fada kana fari yahudawa me yasa suka zama guduba alaihim saboda suna bautatawa Allah ne suna sabawa Allah ne da gangan su kashe annaba su fadi su yi abu da gangan suke yi sai suka zama magdubun alaihim in ba haka ba har nasara magduban alaihim ne duk kafirai ne annasara kuma me yasa suka zama addalina suna bautawa Allah akan jahilci shi yasa suka zama me sai kai Allah ya ma gata manzo Allah ya zai fada ma ga abin da zaka yi sa'annan kuma sai ka je da kanka ka jawo ma kanka abin da zai halakar da kai kuma ka ce za ka yi addu'a hanyar yahudu nasara sai ka yi lissafi ka gani wanda ba lalle ba ne shi kauce sai ka kauce masa shi kenan ka kauce amma ka mara musu baya ka yi abin da suke yi kana yi har ka zo makafi su kana yi kana sa su ta ciki kana sa gwaninta a ciki sa'annan kuma ka ce kar abu ya same ka in ana ruwa kana son ka zama lafiya sai ka shiga ciki amma ka fito farfaji aka ce ka ruwa ya taba ka zai yiwu hankali ma ba zai dauka muku to haka al'amarin ne manzo Allah kafin ya bar duniya sai ce ala hal ballagt ala hal ballagt ala hal ballagt so nawa sannan ce Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allah ka shaida sai ka zo kamar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka kama na son zuciya to me zai hana shaida me zai hana yahuda su halin kai tunda ba su bar kowa ba an fahimta لا تتخذ لا تتبعون سنن من قال خذوا القذة بالقذة ولو حتى لو دخلوا جهر طب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن قال فمن اليهود والنصارى قال فمن shikenan kasancewar duniya duk ta rike cewa rabin su kiyaye kanka da iyalanka da gidanka ga yadda zaka tafiyar da rayuwa ka ga yadda rayuwa za ta yi a cikin gidanka amma kaje rayuwarka ta zama dole sai ka yi boko ba daɗi sai kaje rayuwarka duka abin da kake karantawa kenan shine kwakwalwarka sai ta zama haka nan so kuma sai kana son ka aiwatar da wannan a cikin rayuwarka a cikin rayuwar gidanka ya za ka ji daɗi ya za ka ji daɗi za ka ji daɗin rayuwa me jin daɗin rayuwa me daɗin rayuwar duniya aha almar'atu saliha wal maskanul wal markabul hani mace ta gari yalwataccen gida lafiyayyar abar hawa in ka same su zaka ji su ne jin daɗin rayuwa yaushe mace za ta zama maka ta gari wajenta ne yake ko wajenka ko wajen kuduka baka san jawabi ba karka faɗa sai ka kama farki yaushe mace za ta zama ma ta gari حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني الصلاة الدنيا متاع وخير متاعها دنيا gidan jin daɗi ne fiyayyen jin daɗin duniya mace na ce mace sai kuka yi shiru saliha ko yaushe za ta zama maka saliha kai ne za ka sa ta zama maka saliha ko ita ce za ta sa ta zama maka saliha mai gidan ne ko mai sa ya yi zai eh mai salihanci dangane da kai farko ka san wace ce mace mai ce ce mace ni'ima ce da Allah ya maka baka da ni'ima saboda wannan bayan imani da komai da komai tun a cikin aljanna duk jin daɗin da ke cikin aljanna nabi adam bai gama gansuwa shi da aka halicci masa mace da ita kuka rayu kuka zo duniya za ku rayu kuma ku koma aljanna da ita ba mace kenan ba to wannan mace me ce wannan mace jin daɗin rayuwar duniya duk na tattare da ita ne amma ba ita za ta baka ba ba da karfinka za ka samu ba sai ka san cewa wannan halittar da Allah ya halicci ya halicce ta don kai mace ni'ima ce daga Allah ka gode ma Allah da wannan ni'ima amma in ka canza wannan ya ce wa man yubaddil ni'imatan Allah min ba'di sai ce me kaje ku inna Allah shadidul iqab ka san wannan da Allah ya halicce min ni'ima ce nima ce daga wa Allah sai ka gode ma niman Allah to sai ka bata hakkinta in ka bata hakkinta bayan ka gode ma Allah sai Allah ya hore maka ita ka sarrafa ta yadda kake so kar ka taba tsammanin nukawar kyakkyawan mace mai kuɗi mai menene da menene ta yi bugu za ka more ta yadda kake so wallahi ƙarya kake sai Allah ya hore ma wannan rayuwar duniya duk abin da gani sai Allah ya hore ma yaro kankani zai kama rakumi a yi me yayi me rakumi ga shi gari guda maciji ya shigo fa duk gudu kuwa zai sauro da za ka kama guda miliyan ka mutsi za hannu saurai ɗaya da Allah bai hore maka shi ba sai hana ka bacci har gari ya waye ka daki fuskarka ka daki bango ka daki fuskarka saboda mai Allah bai hore maka shi ba haka wannan su kai ma sai in Allah ya hore maka ita to sai ka ji daɗin rayuwa da ita amma kuɗinka mulkinka iyawanka ganin ka isa duk bata lokaci ne wallahi kana bata lokaci an fahimta to daga nan shine zaka san cewa eh lalle mace ni'ima ce zaka ji dadin ta Allah zai hore maka sai ka san cewa lalle mace ni'ima haka ita ma kai kuma da Allah ya halice ka ya halice ka ne ka dauki nauyin ta kai kai ma ni'ima ce daga Allah a gare ta sai ta san ai ni'ima ce daga Allah ni ma Allah ni'ima ne Allah ya min miji ya zo kaza kaza kaza kaza a ce za ka kwanta tun karfe nawa har gari yawa kai kadai kana kwance kana juya ka juya ga gumi za ka ji dadin rayuwa eh ai sa aka yi da suka ce lokacin corona ya zo kowa ya nisa da sun ce kowa ya nisa ci matarsa ya za a yi sai Allah ya rufe asiri ba a kafa wannan dokar ba haka bane ba kai ma mace nima ce a gare ka to sai ga Allah ya hore maka ita ita ma Allah ya hore mata kai to shine za ku ji daɗin rayuwa saboda kun yarda da niman Allah kun gode an ba haka ba Allah ce wa mai yubaddil ni'matan lahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab ina mana fa inna Allah shadidul iqab imama na wa mai yubaddil ni'matan lahi min ba'di ma ja'atu nimomin Allah ka san adadin su daidai da ruwa ni'imar ruwa aka ce kai tattalin ruwa karka barna karka bayyana ruwa suka ce ya manzo Allah an yace ko da kana bakin teku ne muddi zai ishe ka din nan karka yi sama da muddi in kai sama da haka kai me to balle gida tokalin da zaka ci abincin ka zo zaka wanke bude famfo kake sha sai ka yi ruwan da alwala ruwan da zai ishe ka alwala ruwan da zai ishe ka abu da yawa ka wanke a wurin baki tokali wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna allaha shadidul iqab wannan da kuke gani wutar lantarki nima ce daga Allah da safe sai a kashe inji ya samu ya sanyi ko ina sai ka bar wutan har gari ya waye ga wannan kar bayan gashi gari ya waye kuma kamar wutan har da yamma wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna allaha shadidul iqab isa ka zagi nefa ko ka yabe su ka zagi wanda za ka zaga ka zagi shugaban kasanku an kasa samar da wutar lantarki an kasa samar da ruwa kana cikin matsalar kai ma ɗaya ne cikin matsalolin abinci ni'ima ce mace ni'ima ce namiji ni'ima ce da Allah ya baka ni'iman kayi amfani da shi yadda ya kamata za ka shiga wa mai yubaddil ni'matan lahi min ba'di ma ja'atu fa inna allaha shadidul iqab ina ma'ana fa inna allaha shadidul iqab ba haka bane ba duk sa'an da ka tuzartar da niman da Allah ya baka shi Allah ya ma azaba a ciki wa ya tambaye ka eh to shi kenan sai a ci gaba ki sun da sun ce haka ne to sai a dauki wani karatun kuma qala sufyan ibn uyayna haka al'amarin yake fa cikin komai cikin komai haka al'amarin yake ni ma ce daga Allah ka tuzatar da shi ina ma na tabo mai tabdilu ni'matallahi min ba'da ma ja'atu bayan Allah ya baka kudi ya baka arziki akwai abin da aka ce kai da shi in ka je kai abin da ba haka bane wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab sai wannan dukiyar ta zama maka ta zama maka azaba da wahala mulki Allah ya baka mulki ya nuna maka allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur sai ka maida abin na jin kai kana son yadda kake so ka zalunci kasa ka ɗebi dukiya kamar mutane cikin wahala suna ta mutuwa da yunwa suna ta wahala karatu baya yiwa wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna allaha shadidul iqab sai dai a ganka cikin babban riga da babban gida kai ne ko kai ne shugaba kai ne wallahi ba shi da kwanciyar hankali bacci baya yiwuwa sai da magani ka fara ma kowa abin da ke faruwa ke قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال يتي إن الله أحل حلالا ألا يحلت حلال وحرم حراما يا حرمت حرام فما أحل فهو حلال أبند الله يحل التاشين حلال وما حرم فهو حرام أبند الله يحرمت حرام ني وما سكت عنه فهو عفو أبند أكي شرو تعفو قال سفيان يريد قاله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوقكم وروي عن ابن عمر أنه سئل عن شيء فقال أن تنبي أبلاد عمر هنا سيتي لا أدري بل سنبا ثم قال سأنا سيتي أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا, جسورا لكم في نار جهنم أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا لا تنبي شيء بل سنبا wai so kuke mu taba mu fada mun komai kuskure mu mu zamo gadan shiga wutan jahannama zai ku ce ai abdullahi dan umar ne fada ai abdullahi dan umar ne fada fatawa ta zama kyauta cikin facebook cikin youtube cikin menene da menene ko duniya duk ta an rikita an rikita rayuwa duk an rasa mai ce gaskiya mai karya mai ce karya an rasa mai daidai kowa yana so sai ba a tambaye kaushe ka fito ka faɗa babu to shi ke aftana sai azkuru kuna cewa ibrahim wai duk ana tambayar ka abu kana faɗa za ka zama gadan wutan jahannama kenan eh kana ganin ai gwaninta ne za a ce ka sani ai malamin mu ya sani ai wannan malamin ba shi da tsoro ai malamin kaza kaza ai malamin mu kaza ai malamin mu kaza kaza kaza kaza wallahi zuga ka suke ku je ku halaka ka ji tsoron almajirai yanzu za su kai ka su baro wallahi za su kai ka su baro komai ya zama kamar yadda suke siyasa ne ai ga fatin nan ga fatin nan addinin musulunci guda ɗaya ne mu malaman mu kaza wannan su ba su mu ma malaman mu kaza wato shikenan an hadu kenan ko an rabu kenan yaushe za a hadu babu an halaka kenan ba hana ka ka yabi malaminka ba amma ka san yaya za ka yabi malaminka ta ina za ka yabi malaminka me za ka faɗa amma kana ganin kai abin da ranka ke so kana jin daɗin malaminka kenan bari ka yabe shi shi ma sai ka ba shi dama ya bi malamin shi da kake gani dan wuta ne ko kuskure ne yake shi ma ganin ka yake kuskure kuke ba haka bane ba haka ne babu at-takhawwuli bil maw'iza at-takhawwul al-islah التخول الإصلاح كو يتح يتخولنا أي يصلحنا شيني أقل أمانا أقرب ما يفسر المسألة كينا كو إيه يتخولنا يتأحدنا يصلحنا وقال أولا يضللنا يتخولنا من الله صلى الله عليه وسلم ينا ينا جارم yana la'akari da halin da muke ciki sai ya duba me ya kamata ya faɗa mana قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن, أبي عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا yana gyara muna rayuwarmu ya ga mun shigala da wani abin sai ya kyale mu ba zai zo ya dame mu yana yi mana magana yana faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi har mu zo mu kosa mu gaji ba in ya ga abin da ya kamata a faɗa yau sai a faɗa in ya ga abti ale su ma su huta sai a kyale su huta har yadda za su duk sun kawo ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن ابن عمر عن سفيان قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد الإسرائيلي قال أخبرنا أبو محمد دعلج ابن أحمد المزكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز وحول السند قال وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند الميربند الخشائي قال قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن بن محمد بن سراج الطحان بن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قريش بن سليمان المر المروروذي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو أبين القاسم بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا هذا حديث متفق عليه وقال منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم كل يوم الخ... كل يوم خميس سكتي عبد الله بن مسعود رانا الخميس ينا زوا ينا من وأزي فقال له رجل سيوني يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك يا منا سن كراتونك منا سن وأزنك كي منا كل منا lawajidna annaka haddathana kulla yawmin ina ma da zaka yi mana wazi kullum faqala ma yamna'uni an uhaddithakum illa karahiyata an umillakum abin da yasa bana yi muku kullum bana son ku kosa ku gaji wa zakara hadha alhadith qawluhu yatakhawwaluna ay yata'ahaduna bima fi madhan alqabuli yana kula da mu yanzu hankalinsu ya zo kusa ya zo wajena in dai musu magana za su fahimta in dai musu magana to yaushe za ka san mutane hankalinsu ba shi wajenka shi ne sai ce la yukallimuna fi kulli waqtin li alla nasaba wa mithluhu at-takhawwun yuqalu takhawwaltu ar-rajula wa takhawwaltu wal kha'ilu al-muta'ahid lish-shay'i al-hafiz lahu قال أبو عمرو بن العلاء الصواب يتخولهم بالحاء يتحولهم بالحاء يرى تنزع مش أن يطلب أحوالهم التي يشتون فيها للموئزة إن لا أكري لوكا تند سكي نشاتي إن أي مسوى أزيزاسي لوكا فيعظهم فيها سي مسوى أزي أجي ولا يكثر عليهم فيمل بازي سوى تابس جي وقال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يتي حدث القوم ما حد ما حدجوك بأبصارهم kai ma mutane hadisi in kaga sun kura ma idanu hankalinsu ya zo wajenka kenan ko to kai musu hadisi za su fahimta wa aqbalat alayka qulubuhum zukatansu sun fuskanto zuwa gare ka fa idan sarafat an anka qulubuhum fala tuhaddithuhum in kaga zukatansu sun canza sun sun tafi wani wuri ba wajenka ba kada kai musu hadisi kila sai aka ce wa ma alamatu zalika ya malami zai ya san almajiransa hankalinsu ya koma wani wuri kala idza izaltafata ba'duhum ila ba'd suna zun wannan kalli wannan wannan kalli wannan wannan kalli agogo wannan ya hamma yana hamma wannan ya kaza kaza kaza to wai sun gaji kenan wa ra'aytahum yatasa'abuna fala tuhaddithuhum an fahimta qawluhu hadajuka bi absarihim ay ramauka biha يريد حدثهم ما داموا يشتهون حديثك فإذا أعرضوا عنك فاسكت وعن إكرم عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة كما متعني حديثي كو ساتي سوء فإن أبيت فمرتين إن كان سنك كارك سو بيو وإن أكثرت فذات مرات إن ذاك يويتك تكر يشيئك ولا تمل الناس هذا القرآن kada ka sa kada ka bar mutane su gaji su kosa da wannan alqur'ani wala ulfiyannaka ta'ati alqauma wa hum fi hadithin min hadithihim fataqussu alaihim fataqta alaihim hadithahum kada ka zo ka tarar da mutane sun shagala da abubuwan da suke suna magana ka zo ka tsaya ka ce zaka yi musu wa'azi za su shaurare ka inda hankali su ya tafi daban sai ka kyale sun hankali su ya dawo kai musu magana za su fahimta ko fatumillahu ولكن أنصت كي شروع فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه in suka ce muna son mu ji mai kai muna bayani muna son duwa lokacin ka faɗa musu za su ji wanzur saja'a min ad-du'a'i fajtanibhu in zaka musu addu'a karkai as-saja kana kawo yanda ake yi fa inni ahitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu la yaf'aluna illa zalika abinda na san manzo Allah na yi addu'a yake ba takallufi ba ba saja وقالت عائشة لأبيد بن عمير ألم أحدثك أن ألم أحدث ألم أحدثك أنك تجلس ويجلس إليك الناس bayan magana bace maka kana zama mutane na zama wajenka ba qala bala ya ummul mu'minina yace eh haka yake ya ummul mu'minina qalat fa iyyaka wa imlalan nasi wa taqnitihim yace kada ka sa mutane su kosa kada ka zo ka yi ta yanke musu ka sa suna yanke kauna ai kana ta tsoratar da su ba abinda zai sa su ji sanyi a ransu su kana cewa ai kaza kaza kafiri kafirci muta azaba kaza kaza kaza a a wa'azi duk inda aka shine at-targhib wat-tarhib at-targhib wat-tarhib ka tsoratar da su azaban Allah ka kwadaitar da su rahama ta Allah malaukin sarki to da haka ake tafiyar da dan adam an fahimta waru ya na qalatahu uqtus yawman wa turku yawman wala tumilla nasa ta faɗa mishi almajirin ta tace kai wa'azi ka san ka sai kai musu ka karantar da su wata rana daya rana daya kuma ka kyale su su huta lokaci ya ce اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم